أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون kamar yadda ya gabata jiya a wannan ayoyi Allah ya yi bayanin abubuwa da dama waɗanda ya maɗan adam ni'ima da su wanda sun cancanta maɗan adam cewa shi gode ma Allah shine ya kaɗaita Allah da bauta ya ce Allah ya halitta maku sammai da kasai da gaskiya kuma Allah ya ɗaukaka daga barin duk abin da kuke tara shi da shi ya halicci mutum daga mani sai ga mutum ya girma ya kasaita har ya kai yana husuma da Allah tabaraka wa ta'ala yana kore tashin kiyama Allah ya halitta maku kuma ni'imomi na dabbobin jin daɗi raƙumma shanu tumaki da awaki da sauransu Allah ya halitta maku dabbobin nan kuna da abubuwan da kuka morewa gare su akwai tufafi wanda kuke dan jin dumi ga jikinku da kuma hemomi da amfani na cin 'ya'yansu shan nono da kuma hawa da kuma abin da kuke rika dan kawa musamman dabbobi sanda kuke koro su dawo gara kansu da kuma sanda ake kora su zuwa wurin kiwo sannan kuma daga nemomin da Allah ya yi maku halittar muku dabbobi da raƙumma masu dokan muku kaya zuwa garin da yake ba dan su ba to in kun ce ku doki kayan nan ba za ku kai ba sai da wuya shine da ƙyar bayan shan wahalar rayukanku ku dai mai tausayi ne da rahama gare ku haka Allah ya halitta muku dawakai ya halitta muku alfadarai ya halitta muku jakai don ku rika hawa kuma kawa ne gare ku sannan kuma Allah zai halicci ko yana da yana halitta abin da ma ba ku sani ba ga su kekuna don su babura su motoci da jiragen ruwa da jiragen sama da kumbo da sauransu duwa ya faru kuma ala ta'alamuna ne da zahiri kuma da aka ganin ci gaba ga rayuwa to wajen ahalun lahi shi ma ci gaba ninkin ba ninki haka yake ana bayanin cewa sallallahu alaihi wasallam yana da akuya ɗari amma bai mallaki shanuwa ba haka wal khaila Allah halitta muku da wakai wal bigala da alfadarai wal hamira da jakkai da tarkabuwa don ku rika hawa wa zinata kuma ku rike su kawa shi ne na bayani ya ce Allah ya yi maku halitta waɗannan dabbobi don ku rika hawa kuma ku rike su kawa alkhailu marakibu ulil azmi min rusuli dawakai su ne abun hawan ma'abuta azumu daga cikin manzanni waɗanda yake maɗaukaka banda masu risala kansu akwai ulul azmi min rusuli والحمير والإبل مراكب محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وهود وإبراهيم جكي دراكم abun hawa ne da annabi sallallahu da annabi salu da annabi hudu da annabi ibrahim rakibu kullum al-ibil wal hami kulluhum al-ibil dukkan su sun hau raqumma wal hamir su ko jakai marakibu uzair wa isa alayhi salatu wassalam abun hawa ne na uzairu da isa alayhi salatu wassalam kama kana lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu min al-khayli kamar yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina da doki shidda min ha daga cikin su akwai azzaribu wal murtajizu wa sakabu wannan duk sunaye ne ba wai dan wata sifa aka sifanta su da wannan ba sunaye ne dai wa kana lahu baglatun manzo Allah ko na da alfadari yuqalu lahana ce mata duldul sun ta kenan alfadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duldul wa himarani kuma shina da jaki guda biyu ya'fur wa ufair sunan su kenan guda ya'fur guda ufair kana yursiluhuma ala duri sahaba idza arada wahidan min as-sahaba yursilu ya'fura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azabuna aika jakan nan nashi guda biyu gidan sahabbai dan a kira musu ɗaya daga cikin sahabbai musamman ya'fur manzo Allah ya aike shi ya ci libabi a hadib sai ya je kofar ɗayan su waya duk kulba ba sai ya dunga sa kai ne gurum gurum gurum shi na buga gambun mutum da ka ji hakan da ka luka kakkai afu ko ka ga juna sai ya juya kai ko ka san cewa manzo Allah ne ka son ganin ka sai ka bi shi sallallahu alaihi wasallam fa ya'lamu sahabiyu anna rasula sallallahu alaihi wasallam yaqlubuhu da da ya afu da ya zo ya kwankwasa kowa da kai ne sahabi ya tuye ganshi shi ya afu juya zai shi ko sahabi zai bi da ya san manzo Allah ne ka son gani shi akwai kuma al-adba'u tusharu ala fatima sayyidatu nisa al-alamin ran tashi kiyama in fatima ta tashi daga kabarinta za ta al-adba zuwa wurin taron mahashar fatima ita ce shugaban matan halitta Allah ga baki daya wa ya'fur shi wannan jakin ya'fur huwa alladhi asqada nafsahu fil bi'ri lamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya jefa kai ne rijiya ranar da manzo Allah ya rasu dan bakin ciki sallallahu alaihi wasallam kuma yana ta kiriniya cikin gida galiban in manzo Allah bai nan ya kai nan da gudu ya dawo nan kamar da yaro na jin da sha'i haka yake to amma da manzo Allah ya shigo sai ya koma ya kasake bai ƙara motsi sai manzo Allah ya hita sallallahu alaihi wasallam kuma tun ran da aka dawo daga hajjatul islam da manzo Allah ya shigo gida sai ya wani irin kukan da bai taɓa yi ba sai da manzo Allah ya rasu a gane ta'assufi ne yake na cewa manzo Allah zai rasu ba da dadewa ba sallallahu alaihi wasallam kuma in ka rubuta wannan sunan ga abun hawanka insha Allah ba za a sace shi ba shi ya afu lamma amara Allah Ibrahim bi bina'il Ka'aba talaba min waladi Isma'il an yu'inahu fa'anahu lokacin da Annabi Ibrahim Allah ya hore shi ya gina Ka'aba to sai ya nemi dan shi Isma'il ya taimake shi wurin ginin nan fa'anahu Isma'il ko ya taimake Annabi Ibrahim kyakkyawan taimako har an ka gama aiki cikin jin daɗi walamma faraga min bina'il ka'aba da sun ka gama ginin ka'aba su biyu qala lahu ibrahim sai ibrahim ya ce mishi ukhruj lil fata ila al falati satajidu jazaa amalika ka fita daji za ka cidda abinda Allah ya tattalan maka sakamakon aikin ka da kai ka je Allah ya gaya mani ga wani abu nan an tattalan maka don sakamakon aikin da kai shi ne ka je za ka samu ma ta hafaka Allah tabaraka wa ta'ala bihi da khidmatika abinda Allah ya ɗarabantar da kai shi ya faranta mare saboda hidimar da kai ta taya ni ginin kaba fakharaja sai ku yi bita wara alkhaila sai ga dawakai kanat wahashan dacen doki naman daji ne kasan naman daji bai kawo ga adam girma da arziki to musamman irin doke da yake da ƙarfi to dawakai namun daji ne amma saboda hidimar da annabi isra'ila ya yi sai allah ya bashi mallaki sun ka biyo shi sun ka zama dabbar gida har ana amfani da ita kanat dawakai sun zama wahashan namun daji fada'aha da ya hita ku sai same su sai ya kira dawakai din nan fanqadan lahu sai ta jawo gare shi ta dawo ta zama dabban gida wali haza saboda haka ne kanar rasul manzo ya zama sallallahu alaihi wasallam kula na cewa irkabul khayla fa innaha miratu abikum isma'il ku hau dawakai dan gadon ubanku ne isma'ila wa ya khaluqu ma la ta'lamun kuma Allah zai halicci ko yana da yana halitta abunda ba ku sani ba min al-ashya'il ajibatil garibati daga abubuwa masu ban mamaki bakin abubuwan da ba a saba gani ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya khaluqu ma la ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala yana halitta abunda ba ku sani ba da kuma malaman science sun tabbatar da cewa zaka gama tunaninka ka shiga laboratory da duk inda za ka shiga kai gare ka ka haɗa formula ga abun da kake tsammanin ya hito sai wani abu ya hito ba wannan ba ne sai su rubuta sai kuma su koma haɗa wannan formula ɗin su koma haɗa sai wani abu ya hito ba wancan na zuciyarsu ba har a kai ƙarshen abun da Allah ke son bayyanawa da haka su ma gare su ba aikin su bane waya khaluqu ma la ta'lamuna ne Allah ubangiji shi ka amfani da su kuma dama za ka gan su su wa'ancan scientist din kamar mahaukata suke suna da zuhudu da kuma abin da yake nisantar mutane da sauransu ne illai dai fatahinsu da tajallinsu na duhu ne ba na haske ba amma dai don aikin Allah ne zakarar khaila kaga Allah ya ambata dawakai wa zakarar bigala ya ambata alfadarai wa zakarar hamira ya faɗi jakai وهي مراكب أبوبوا حوالي وذكر سنة الله أنبت أنه يخلق ما لا تعلمون ينا حلت أبند بكسنبا في هذا تدخل السفن في البحر والبر والهواء jiragen ruwa da jiragen sama da su babura su motoci da duk abin da yake da abun hawa to ya shiga cikin wa ya khaluqu ma la ta'lamun Allah ya riga ya gama da shi كل هذا داخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون ما فرطنا في الكتاب من شيء بمبون أبدا مكي سكشي بمكاوبة أشكال القرآن shi yasa kullum gwargwadon fahimtaka da ƙur'ani gwargwadon lizimtarka gwargwadon iliminka gwargwadon tsoron allahnka gwargwadon muwafakarka amma abin da duk ba ka gane ba to kai ne baka gane ba ba dan baya cikin alƙur'ani ba kuma kafirai da yawa sukan jarraba malamai saboda su ƙaryata alkur'ani sai Allah ya cusa malaman nan hikima ya zama sun kunyatar da wannan wanda ya kawo masu cewa ka bashi basira da daɗin ƙaryan kwaɓe munkiri a cikin jawabu ɗaya an ce wani bature ya zo ya tsaya ga malami ya ce mishi annabinku yana cewa cikin alkur'ani littafinku ma farratna fil kitabi min shay yace haka ne sai ce to ina an ka ce ni zan zo in tsaya gaban ka yanzu sai ce an akwai cikin kurani ya ce ina ne ya ce watara ya ce mi sunanka ya ce mustakoka ya ce watara kuka ka'iba watara kuka ka'iba za ka ga mustakok ga yanar tsaye ce za ka na Allah ya san da ga tsayanta ka ba ko ka hake ba tara kuka ka'iba wani kuma ya ce ina aka faɗi paris da turai da america da mi ce sa'urikum daral fasiki san gwada mu gidan fasikai duk ba gidan fasikai ba ne wani kuma ya zo ya ce allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ya ce gaskiya ne ya ce ga tiyar alkama bire da nawa za ta yi da ayat qur'ani ya ce zo mu ta yi sai ta yi gidan biredi sai ya ce ga allah irin wannan alkama mai wannan kwari in an nika ta gadanta zai yi kamar biredi nawa ya diba diba ce zai yi biredi kaza tabbas shi ka ji amsar ka qur'ani yace ai qur'ani ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun to shine ma faratna fil kitabi min shay in dai ba gane ba to da gare ka ne wa ya khaluqu ma la ta'lamun لهذا ده هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم استكفى عن الخلافة da haka manzo Allah ya isu daga barin barin khalifa a bayan ƙasa manzo Allah ko da ya rasu sallallahu alaihi wasallama bai ce ga wanda zai zama khalifa ta ba ya tafi dai ya ce ya ba halitta ga mahalicin su Allah subhanahu wataala saboda ya amince da cewa cikin bayi shine mu'minai akwai waɗanda yake suna da tsarki tsakaninsu da Allah subhanahu wataala Allah ba zai bari al'umma ta ɓace ba muddin suna cikinsu da haka sai ya bar Allah da halitta ta ya ba halitta da Ubangijinsu bai ce ga halifa ta ba saboda wa ya haluku mala ta'alamu lam yastakhlif ahadan ala ummati inda wafatihi bai halifantar da kowa ba akan al'umma ta yayin rasuwa ta kuma kun ga duk tsananin ciwon maza Allah sallallahu alaihi wasallama ran da zai rasu ai Allah ya bashi sauki da kai ne ya tattaka ya tattaka ya ta bakin kofar masallaci daga ɗakin Aisha ya jaya labule ya dibi musulmi suna sallah asuba farin ciki ko ya cika mutane an kai dabur dabur za a wace da sallah saboda farin ciki maza Allah ya samu sauki ya fito da kai ne to da ya ga haka sai ya masu haka da hannu ya masu haka ya masu haka ma'ana a zauna a ci gaba da ibada a ci gaba da ibada da suka juya sai daga hannu haka ya addu'a sai ya shafa an ce abin da yake abin da ya ma addu'a na gode maka Allah ko na rasu addini bai da matsala kaga kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa bata mame shi ba ya san cewa zai rasu tunda ya kai haka nan kuma wannan jin saukin da ya shi yasa mutane wasu ka tafi kasuwa wasu gona irin sai na abubakar shi ya ba shi damar zuwa gona can a wali da yan ba haka ba zai ce ko ina ba to bayan an yanki da cewa manzo Allah ya samu sauki alhamdulillah alhamdulillah kawai sai ga Aisha ta sake bude labule bayan lokaci ana zazzata ce kai manzo Allah fa ya rasu la lillahi ai ba wanda ya kalle ta ta koma ta ga ta da ko ba a ji bane na ce muku ga abin da ya faru suka kyale ta can na uku ta dawo ta ce na gaya muku manzon Allah fa ya rasu to sannan hankali ya tashi sai da na abubakar baya nan sai na umar ya haukace ya ce manzon Allah bai mutuwa kuma ba a zuwa a gani kuma in mutum ya faɗi ya dace mai kai kaga babu hankali kenan tunda yana da hankali ai a ce shi zai ce ku zo mu mu gani a'a ba a zuwa a gani kun ba a faɗi kun ba a tashi a hita kuma ga takobi ya zare ga ya saman membari yana kallon mutane yana duk wanda ya tashi ko ya faɗi zai kashe shi to hankali ya abu da to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai amincewa ce ya san duk abin da aka yi tunda akwai irin su Abubakar irin su Umar su Usman da sauransu to al'umma suna cikin aminci kuma ko bayan sun tahi ya tabbatar da Allah ya mai alƙawari cewa ba zai halaka al'umma ta ba don ai da jibril ya zo da azra'ilu jibril ya mai sallama ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau dan rakiya niki ga wanda an ka aiko azra'ilu shi na rakko azra'ilu bismillah ka ida sako ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko ni ya ce in gaya maka aikin da yake so kai mai a duniya ya cika yana son ka koma ka huta wurin shi subhanahu wata'ala amma ya ce in shawarce ka sai in kana so idan ba ka so ita mutuwa an gama ta ni kacce sai dibi jibril sai kawai da kai ya kyale kuma shi addata ku ga shi jibril kada ya ma'azra'ilu katsalandan sai kawai da kai ne ya kyale su can sai azra'ilu ya matsa ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mutuwa tana da lokaci kuma ya karatu amma banda iko sai bayan na samu ra'ayinka da yaddanka a'a in kana so ka faɗi dan in ci gaba in kun ba ka so ka faɗi dai in ko ba an gaya ma Allah ita mutuwa an hasa yinta sallallahu alaihi wasallam dama sai da yace sakona ba taɓa aiko da shi ga wani ba kuma da gare ka ba a koma aiko ne ga kowa da wannan sakon sai koma dibin jibril shi kuma sai kawo da kai kyale shi zuwa na uku azra'ilu ya ƙara cewa to a'a da ya ɗibi jibril sai ya ce ya rasulullahi ko kana son shawara ne ya ce shawara ne ta bida in ce na yadda ko in ce bai yadda ba ya ce to ni a gani na tunda Allah ya ce aikin da ya kaso ka ya cika ka je ka huta ka je ka huta bana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yadda ka je ka huta sai ce ai ba tahiyar ba menene halin al'ummata sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya ce a to wannan ina da amsa Allah ya tabbata ma al'umma ka ba ta halaka bayan ka yace to ila rafiqil ala ila rafiqil ala sallallahu alaihi wasallam kaga shi ko can tashi ummati ummati ummati ya rabbi ummati sallallahu alaihi wasallam to da haka sai bai shagaltu da cewa wani shine khalifa ta ba tunda dai Allah na nan kuma shi ya san yayi aikin shi yayi aikin shi kuma Allah ya karba to dan me zai da muka ne da magana khalifa kuma ga garanti cewa al'umma ce ba za ta halaka ba shi to shi kira ta tafiya lam yastakhlif ahadan ala ummatihi li wafatihi لأنه علم أن في أمتي من يأخذ العلم من الله بلا واسطة يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم bai khalifantar da kowa ga al'umma tai ba sanda zai rasu saboda ya san cikin al'umma tai akwai wanda ka an san ilimi daga Allah ba da wasu da kowa ba zai yi bayani karkace ya ce akwai annabawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna an san ilimi ba ga hannun kwa ba ga Allah amma daga gulbin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su zuwa da bakon abu da haka duk wanda ya ce waya mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani abu wanda ke ya saba ma shari'a ba za a aiki da shi ba ba za a aiki da shi ba ko ya ce ya samu wata kwarewa ya samu ilhami saboda yawan ibada ko da yana da matsayi ga Allah ya canza wani abu ba za a karba ba a duk abin da ya zo to za a auna shi a gani in aka auna shari'a ta karba to gaskiya ne in shari'a ta yadda ta yarfar da shi ba za a aiki shi ma ba zai aiki da abun ba duk da cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam shedan ba zai kama da shi ba eh ba zai kama da shi ba amma dai idan aka ce ga kaza to sai an auna saboda daga wannan gulbin ne ake ɗebowa shine shehu ka cewa sallallahu alaihi wasallam wa anna haja khairil khalqi lastu ahidu lastu ahidu ba ni kaucewa daga tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam fali hada kala zan saboda haka ne kaji maza Allah ya ce Allahu khalifati ala kulli muslimin Allah shine khalifata akan kowane musulmi falwaliyu wali ya talakkal ilma min Allah tabaraka wa ta'ala bila wasidatin kama talakahu al-malaku alladhi أنزل على الرسول وكما تلقاه الرسول ولي الله yana karɓar ilimi daga Allah tabaraka wa ta'ala ba da wasu da kowa ba kamar yadda mala'ika wanda aka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka unzila kenan ala rasul wanda aka sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake karɓar ilimi daga Allah ba ga kowa ba wa kama talaqahu rasul kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi daga Allah ba da wasta ba ko da ta Jibril a hadisi kudus da sauransu walakinahu sai dai waliyin da ka ansa ilimi daga Allah ba da wasta ba ghairu mustaqillin ba ya cin gashin kanshi ba ya cin gashin kanshi yana nan karkashin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu tabi'an zai zamo tabi'i mai bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam falaysa lil wali an yati bi hukmin jadidin shi wali bai da ikon ya zo da hukunci sabo ya saba ma shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama yakun yakunu tabi'an lin nabiyyi qablahu dole ne abinda kawai zai iya ya zamo mai bi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda an ka aiko kahin shi walakinahu ya hudu min al-ma'din alladhi akhadha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai dai yana ɗebowa da riƙowa daga ma'adini inda manzon Allah ya samu sallallahu alaihi wasallam wa min al-ma'din alladhi akhadha minhu al-malak daga kuma ma'adini wanda shi kanshi mala'ika ya riƙo abin da ya riƙo alladhi unzila ala an-nabi wanda wanda aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaga wannan ko kayan masu faye a izgiri da gangan tunda ko kai nan wa kai maka ilhami Allah ta ai wallahi na yi kaza amma sai na ga cewa dai kaza ya kamata in yi wa ya sanar da kai Allah haka to Allah duk abin da muke na muna samun Allah ne ya cusa muna bari dai in yi kaza a'a bari ka in yi kaza to ilhami kenan daga Allah irin namu to balle kuma waliyi wanda yake da tsalki tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wala ma'alimar rasulu anna fi ummatihi hadha istagana anil khilafa da manzo Allah ya san cikin al'umma ta akwai masu wannan tsarki waliyai har ƙarshe al'umma masu ƙarfin samun baiwa irin wannan to sai ya wadatu daga ya ce wani ne khalifa ta kasa ya ce ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum yace sahabbai dukkan su kamar taurari ne duk wanda kuka yi koyi da shi kun shirya mutum na kana ashe kowa ma khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ai kowa ya san kanshi kowa ya san kada alima kullu unasin mashrabahu ai kaga da sayyidina Abubakar ya zo da aka gaya mai cewa Madina wata rikici ya kamata ka dawo gida menene ya ce manzo Allah ya rasu ya ce manzo Allah ya ce eh sai ya dawo shi bai haukace ba kuma bai na sayyidina Ali ba sayyidina Aliyu da ya fada zanna bai iya tashi ba shi ko sai da Usmanu sai Allah ya cire mishi sense da ka jawo shi haka sai ya bi ka in ka tsaya ya tsaya in ka zanar da shi ya zanna in ka rika ya san bai san abun da ake ciki ba duniya to balle wanda ba su ba kaga nan sayyidina Aisha sai mu jinjina mata ita da yake yana kwance ga kawahunta Allah ya shirye shi hankalinta bai rabu da ita ba ta shahe shi ta doka shi ta aje ta gyaggyara ta ruhe shi ta zo tana gaya ma maza ka gana ita an maza ba su an maza ba ta zo ta gaya wa maza sun ka rikici ta hita batun su ta ce zuwa yin abun da an wajibi tun sanda mutum ya rasu akwai abubuwan da an dole a yi to madadin su zo su yi mata to sun haukace wasu kuma sun kusa mutuwa nan wurin to ta tashi ta hita batun su ta ce ta gyaggyara ta ci gaba da wasu ayyuka sai da mahaifinta abubakar ya zo shi kuma dattijo bai zuwa ga magana sai ya zo ya aza kawa irin na baba mai awaki shi dajjar yan gulbi ya kawo sai ya ta ya tsoma kawa ne sai ya dawo ya gum ka zo kana ba labari ya ce sai da nissa kawata da asuba to haka dattijo yake sai ka aza kawa sannan ka zo kai magana da haka da ya zo cin mata bai zo masallaci ba shiga ce aisha me na ji ana labari ta ce yi baba rasulullah ya rasu ya ce na yake ta ce yana ɗaki ya ce muje da ka ta ce gana ya kwara huskar shi sallah salama ya ce ya ga huskar sai ka ce farin wata sannan ɗaki ya cika da kamshi ya duka sumbuntai ya ce mutuwa da allah ya wajabta maka kayita muna gaida allah sai mun iso ya ja shi ya ruhi sannan ya shiga masallaci ya shiga masallaci umar na tsayi ne tsayin daka da takobi ne ga hannu to amma ya san abubakar shugaban shi ne ya san abubakar shugaban shi ne ko shiga za a wurin maza Allah su sama umar bai shiga gaban abubakar bai taba ba bai shiga sun taba zuwa abubakar ya ce bismillah shiga ya ce haba ina shiga gaban ka kai da Allah ya ce maka za ya ce maka za maza Allah ya ce ma kaza ya ce ma kaza bismillah abubakar ya ce haba umar ai na san darajar ka manzo Allah ya ce kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza shi ta Abubakar kai ma manzo Allah ya ce kai ne kaza kai ne kaza sai haka so ka dunga sai Allah ya ko Jibril ce je ka ce manzo Allah ya je ko gida ya ga abin da ke gudana dukka kunan mala'iku kuna kallon debate kuna jin daɗi kuna murna manzo Allah ta so ya iski ana wannan na to shine sai ya ce da za a dunga rubuta darajojin Umar sai gari ya waye ba a gama ba ya ce amma duk ɗan an gama in za a shiga na abokan sai a ce a ɗauko wancan to ɗaya duk abin da an ga umar ɗaya bisa ga wannan ga abokan da haka sun san junansu da haka dai shigo sai ce kai umar sauko sai ce to ya sauko ya ce ban takobin nan ya bashi sai shi ya hau mimbarin sai ce jama'a man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata a lura ya sa qad kuma ya sa mata ba a haka nan in ba dan wata manufa ta balaga ba saboda mutane sun tahi to sun yake ya girgiza zukatan nasu a dawo ga hayyaci da haka yace kad ma ce kama a ce wane ya mutu in mutum ba bakano ba ne bai cewa wane ya mutu yana da girma gare sai dai ya rasu amma kananci ne wane ya mutu kuma ba wulakanci ba ne haka ne lahaja ce ya mutu to da haka shine kad mata ya mutu yace kad mata cewa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu wa ma Muhammadun illa rasulun kar khala min qabli rusul afa in mata ka jama Allah ya ce mata ashe aw qutila in qalabtum ala kabe ku zuwa karshe yace jama'a wanda ka bautan Muhammadu kaji kuma bai faɗin suna haka nan ƙarara abubakar bai cewa Muhammadu bai cewa sallallahu alaihi wasallam sai ka kama dole yace mai bautan Muhammadu to Muhammadu haƙiƙa ya mutu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya bar ibada ya bar sallah ya huta amma wanda ka bauta Allah to Allah madomin rayuwa ne baya mutuwa ga ma abin da Allah ya ce Muhammadu ba wani bane illa manzo kamar sauran manzanni da suka zo suka wuce kuma zai rasu kamar su in ya rasu shikenan sai ku koma kafirai to in sha nuhin ku kun dade duk wanda zai koma kafiri dan raso shi bai cuta Allah da komai ba amma wanda ya rike abin da ya kawo ci gaba da ibada to Allah zai saka masu godiya sai umar ya ce a to ai na haddace wannan aya ai na haddace ta kowa ce ai na haddace an ce garin nan madina kowa har gani wa ma muhammadu illa rasulun kada khalan kowa mace da namiji ta zama sabuwa kawai ba taɓa jin ta ba to ana nan ba sai a ta maganar ruhewa ba to sai aka ji cewa su ansa da suka tabbatar da cewa to manzo Allah ya rasu an yadda to wa a khalifa tai kaga duniya ta kutso da duniya ta kutso ansar suka ce to lalle mu te mu haɗa kanmu lalle cikin mu za a yin halifa sun manta da cewa dukkan su halifofi ne dukkan su halifofi ne to amma shedan ya so ya shiga dole sai an ce wani a halifa ana na ana rigima sai aka ce ba sai na abubakar da umar to ai kuma ga wata sabuwa ana can su gibatu bani sa'idata mutanen madina za su yi tawaye sun ce muddin ba su an ka ba khilafa ba to ko sai an tashi hankali sai ce ma Umar ku zo mu tai kaga Abubakar ya fara aiki na musamman kuma da yadda kowa suka je wurin Banu Sa'id sai na Umar ya ce na shirya hudubar da zan yi dan in ciwo kan mutane na bude baki sai ce ala rislika ya Umar Umar dakata ba magana ka bace sai ya shiru kaga shi ma ya san kanshi shi ma Abubakar ya san wajibin shi ne dole ya tsaya sai ya ce mutanen Madina awaitum wa nasartum wa jazakumullahu khairan ce lallai ko kuka taro musulunci da annabi sallallahu alaihi da mu har muka samu damar kafa daula ba dan ku ba da musulunci bai kafa daula a san da ya kafa ta to kun yi taimako kun yi duk abin da ya kamata ku yi Allah ya saka muku da alkhairi amma kar ku manta ko da kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama musulunci ya shekaru shekarar mu goma sha uku makka muna musulunci kafin ya zo madina da haka nan da abun mu kun ka gamu mun yi ku sanin abun da zai daidaita ga wannan lamari sannan kuma duk da gangan kuke yi ko kun san cewa larabawa ba su biyayya ga kowa in ba ba ƙwarai ba ko an ba ku hilafa ba za a bi ku ba to me ya amfani a gabatar da ku musulunci ya samu tasgaro ya lalace da haka ni dai madadin ya ce na tsaye da kaina ko sai ya ce ga umaru ko abu ubaida ɗayansu shi ya kamata mu ba shugabanci ya zama halifan maza Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya tambaye mu ko maza Allah sai mu ce Umar kai kace da Allah zai annabi bayanka da Umar shi Allah zai ba annabta bayanka babu annabi sannan kuma kai kace muna akwai waɗanda aka wa magana su da Allah kun ba annabawa ba in akwai su ga wani al'umma Umaru na ciki sannan ga Qur'ani lafuzzan Umaru muna karantawa subhanaka hadha buhtanun azim wa tafhim kamira ya musalla kaza sa'atu mun mata fasala min wara hijab duk maganganun Umar ne ci dan haka shi a hujjata in yace to Abu Ubaida in shi kun ka zaba sai in ce ya Rasulullah kai kace shine aminul ummati sai Umar ya ce a Abubakar maza Allah zai amince maka ga addinin mu mu kasa amince ma ga duniyar mu kaga ashe magana ce ta duniya yace da bai da lahiya ai duk ya san muna na amma kai yasa kai ar liman kuma har shi ya bi ka sallah muna kallo sannan ya ce a rufe ƙohohin masu zuwa masallaci ya ce a bar ƙofarka sannan ya ce duk wanda ya taimaka musulunci da wani abu nashi na dukiya ko wani abu musulunci ya biya shi in ba kai ba abubakar ya ce musulunci bai da abin zai biya ka sai dai Allah ya biya ka da haka ne ce ba na hannun kai maka baya ya jawo hannu ne shi a farko ne musulna abubakar mu baya to kaga maza Allah ya ce dukkan su ɗaya suke amma su ko kowa ya san matsayi ne to kuma ba a zama lahiya muddin kowa bai san matsayin shi bai tsaya matsayin shi shine sufa ya kaca wanda ya san kan shi ya san ubangiji shi ai ba wai ka zama ɗaya da Allah ba a'a kai kai ne ma'auni to in ka san kanka to wanda a daidai da kai ka sani wanda ya hika ka sani wanda ka hi ka sani dan ka san kowa ya kai to amma in baka san kanka ba sai ka zo ka wulakanta wanda ya hika ko ka wulakanta ga wanda ka hi aminu kano ka cewa wai in baka san tarihin gidanku ba sai ka sai gidan bawan gidanku kana bauta saboda rashin sanin ciwon kai to da haka ko duk inda ake musulmi ya kamata kowa ya san matsayi ne hadisi ya ce duk wanda bai girmama manyan mu ba falaysa minna duk wanda bai tausaya ma na ƙasan mu ba falaysa minna kai babba ka ɗauki kowa ɗai ka zan mai tausayi mai rahama kai ƙarami ka zan mai girmama manyanka sai ga an tafi lafiya lau Allah ya ce Allahu khalifati ala kulli muslimin Allah shine khalifa ta akan kowane musulmi laula annahu alima anna minna man ya'khudhu min Allah bila wasitatin lama qala Allahu khalifati ala kulli muslimin kaga shi ma shehu ya ce wani abu radiyallahu ta'ala anhu yace da manzo Allah bai san cikin mu akwai wanda ka ansa ilimi daga Allah ba da wasita ba da bai cewa Allah shine khalifa ta akan kowane musulmi ku dai sani Allah ya ce wa ya khaluqu ma la ta'lamun Allah na halitta abunda ba ku sani ba cikin ku sai Allah ya baiwa ga mutum baiwar da ba ku santa ba ba ku san shi ba kuma Allah ya riga yayi ya gama an wuce wurin da Allah ya so ɗaukaka ka da maka fatahi yayi an gama ba'da fana'i wujudil abdi wa baqa'il haqqi tabaraka wa ta'ala ba'da fana'i wujudil abdi wa ya khaluqu ma la ta'lamun to ba da fana wujudul abdi bayan karewar samuwar bawa wa baqa'ul haqqi tabaaraka wa ta'ala min ulumin wa mushahadatin wa asrarin la ya'lamuha illa Allah tabaaraka wa ta'ala bayan an samu fana'in samuwar bawa ya ganin kai ne ya zama samuwa ta zama daga samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wanzuwa Allah kawai yake gani to za a samu ulum ilmomi da mushahadat da asarar wanda ke ba wanda ya san iyakarsu in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala abinda kawai adda cikas shine ka zama kana da hijabi tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kuma akwai matsala amma in ka zama ba fana'i kai fana'i babu hijabi to abinda zaka samu Allah da ya san iyakar shi cewa ya khaluqu ma la ta'lamun bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi kaga wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah na halitta ma la ta'lamun abunda ba ku sani ba kuma ba ku sani ta'lamun ai fi'ili ne mudari da haka yana nuhin at-tajaddud ko da yaushe an sani za a sani za a sani shine ta'lamu shine fi'ili lit-tajaddud bai kawo suna ba to shi ma dinnan ai na kira ce Allah na halitta da ba ku da sani gare shi kuma za ku san shi ba na kuma yace bal kadzabu bima lam yuhidu bi ilmi kai dai bari sun karyata kawai ne abinda ba su kewaye da sanin shi ba shi ma nan ga ma to in ka duba yace hadhanil mimani yas'ani kulli shay komi da komi suna iya shiga cikin wannan mata warko da wannan mata biyu saboda abu ne wanda yake ta'allaku billahi subhanahu wa ta'ala abin da yake ta'alluki da zati bai da iyaka wa ya khaliqu ma la ta'lamu nan bal kadhabu bima lam yuhitu bi ilmihi yace to ya sa'ali kullu shay'in suna yalwata komi da komi wa 'ala allahi qasdu sabil wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in wa 'ala allahi qasdu sabil Allah ya dora mu kan shi bayani da tsaye da hanyoyin da za su iya sadar da halitta zuwa gare shi don Allah bai so a sadu da shi ba ba ka iya saduwa da Allah to amma shi da ya so sai ya shirya hanyoyin saduwa da shi ga wanda yake so in ya sanar da kai hanyar nan ya saka cikin hanya shikenan shine ya nufin saduwa da kai ba abin da zai tare ka ko wani malami na addu'a malam Ibrahim Jambal sai ce Allah ya shige muna gaba to ran nan sai ya ce abin da sanar ta Allah ya shige muna gaba shi Allah ba abin da ka tare shi to in ya shige maka gaba ba abin da zai tare ka shi yasa Allah ya shige muna gaba to tunna ya shi ya so saduwa da kai shi ya sa hanyar saduwa da shi kuma shi ya so ka zo ku sadu ya sa ka ga hanya ba abin da ta da kake shi da wa Allah ya kasu sabi ya dokan makai shi tsara da da shata da shirya hanyoyin saduwa da shi amma ga wanda ya kaso wa minha ja'ir cikin hanyoyin da aka bi dan a sadu da Allah to akwai ja'irun wanda karkatacce daga barin istiqama ko ka bi ba hanyar ba gidan ta yi ba da haka duk wahalar da za ka yi sanda za ka ce ka huta ka ga sai a gane ba hanyar bace ma san ka bi kamar yahudanci kamar nasaraniyanci kamar majisanci kamar ƙungiyoyin da za a yi su sama na ɓata ko da an masu yantin addini ja'irun sun karkace daga barin istiqama ba za ka sadu da Allah ba subhanahu wataala in dai dan waɗannan hanyoyin ne za ka sai ka yi roƙon Allah ya zama shi ka son sa ka ga hanyar saduwa da shi kuma ya sa ka ga hanya kuma ya maka muwafaka Allah ya muna muwafaka walau sha a hidayatakum da Allah ya so shirya ku la hadakum da ya shirya da ku ajma'i na ku duk to amma Allah ya riga ya yi shirin cewa ba za ku shirya ba dukkan ku dan da duk za a shirya ga shirin Allah to ada ba zai jahannama ba to amma ya yi jahannama har da rantsuwa ya cewa la'am la'an na jahannama na rance da zati na sai na cika wutan jahannama to ya zai cika wutan jahannama da masoya ne ba zai sa masoya ne wutan jahannama ba to ashe dole ai jahirai su ko jahiran nan an yi su dama dan jahannama ta cika da aka sai ko an kai su wutan nan duk abin da suka rika na ka a shiga wuta Allah bai bari su da shi sai an shi jahannaman nan dai sai sun shige ta da haka dole a samu munkirai dole a samu munkirai a samu kafirai a samu jahirai a samu azzalumai dan a cika jahannama da su Allah ya kiyaye mu da mu da zuri'an mu kada Allah ya sa mu zamo garar jahannama huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-'anaba ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ya faɗi ni'imomin da ya muna dangane ga dabbobi da kuma sama da ƙasa ta hayo zai je dawo kuma cikin waɗan faɗa mana ni'imomin da ya muna wanda ko dan su ya kamata mu bauta mu Allah shi kadai wallazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga girgije lakum minhu sharabun ay tashrabuna kuna da abun sha gare su kuke sha ku rayu ruwa su ne rayuwa idan babu ruwa babu wanda zai rayu to Allah kuma shi kadai ka iya yin ruwa kuma yayin su da yawa su ishe ku kaga ko da buki aka yi gidanka ruwan nan su an matsala ya zama an gama buki ba a tai ana ba a da ruwan da za a sha ba ko kuma za a dafa abinci ko za a damu hura ko ko za a yi tsalki ko wanka to Allah ya ce duk halitta da dabba da ƙwaro da mutum da kowa yana amfani da ruwa kun ba a rasa ruwan ba ya isa iko Allah wa minhu shajarun kuma yana daga ikon Allah da nemar da Allah ya maku tsirar da tsirrai shine itace daga ruwan nan Allah zai tsirar da itace da tsiri da ciyawa da komi fihi tusimuna kuna kiwon dabbobinku a cikin tsirin da Allah ke tsirar muku saboda ruwa yumbitu lakum mai zar'a yana tsirar da shirkan ku ta abinci bihi da ruwa wan zaitun da zaitun wan nakhila da itacen da bidai wala anaba da inib da inabi kai wa min kulli thamarati daga kowane irin 'ya'yan icce suna faruwa ne daga ruwan sama ko kuma ruwa ko da inda ce kuka malaluwa ta jahi ruwan dai ne inna fi zalika al-mazkur al-ayatan akwai aya dalatan mai shiryawa ala wahdaniyati da to Allah fi zalika al-mazkur cikin wannan abu ambato amma da kaumin ya tafakkaru ga mutane wanda ka tunane shine masu amfani da hankalin da Allah ya masu wa sakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون كما cikin ni'imomin Allah dai shine wanda ya hore muku dare da yini ya hore muku rana ga yini ya hore muku wata cikin dare wannan juma ya hore muku taurari dukkan su musakharatin suna abun horewa ne bi amrihi da nuhin Allah da ikon Allah subhanahu wataala innal ayatin sun dai ayoyi masu nuna kadaituwa Allah ya tabbata fi zalika cikin abu ambato amma li qaumin yaqilun ga mutanen da ka amfani da hankalinsu ya dabbaru suna lura wa ma hadara alakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun haka akwai aya mai nuna kadaito Allah cikin wasakhara lakum abinda Allah hore muku ma zara daga abinda Allah ya halitta lakum gare ku fil ardi cikin kasa min al haywani na dabbobi wan nabati da tsirrai wa gairi zalika da wani wannan za a gansu mukhtalifan alwanuhu laununan shi ma wasu sabawa ka ahmara wa asfara wa akhdara wani ja wani mai fasifasi wani kuma mai kore kore inna la'ayatan aya ta tabbata fi zalika cikin wannan abu an bato amma li qaumin yadhakkarun ga waɗanda ke wa'azantuwa wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman dariyan wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي كما الله وشيني wanda yake sakhara lakum sakhara al-bahra ya hore maku gulbi dan ku hau dabba jiragen ruwa wai kuma ku yi nutsu a cikin shi ku samo lulu'i da zinare da duka abin da ke ciki litakulu minhu kuma dan ku ci lahaman ɗariyan nama ɗanye ba busasshe ba huwa samaku shine kifi to Allah ya ce ma kifi laham cewa ba sai ka yanka ba dama nama ne an ka kawo maka dan ka ci da haka ba za a yanka kifi ba ta haka ya ce mashi lahaman huwa samaku shine kifi wata saharju minhu hilyatan kuma dan ku hitar da abun kawa cikin gulabe talbasu na hau za ku gyara ku dunga tufafi da su kuna kawa hiyar lu'ulu wal marjan shine lulu'i da marjani da abin da ke cikin gulbi na ma'adinai kaga mamaki cikin gulbi har a samu inda yake akwai fetur kasa kuma cikin iko Allah ya bada dama a sa injin ya tsotso injinin nan bai gamu da ruwa ba ya isa ikon Allah a ce cikin teku a samu fetur kuma a dunga hitowa ana amfani da shi asamaku samahu Allah tabaraka wa ta'ala lahaman kihi Allah ya ce mishi laham li ta'lam annahu ghairu muhtaj ila dami dan kasancewa kihi bai bukata sai an yanke shi at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu maza Allah ya ce ruwan gulbi masu tsarki ne mataccen shi ne mushin shi na kihi kuma halal ne falahaza halla فلهذا حلا ذاك كي يزمو حلال سواء كان حيا او ميتا duk ɗaya ne yana da rai ko matacce kawai da ka kwaso sai kawai a sacin laye ta suya o sababi ɗariyan kuma ya ce ɗariyan ɗanye ba busasshe ba lita alama an na akalin lahamin ɗari afdalu min akalin lahamin yabis don kasancewa cin nama ɗari wanda bai riga bushe ba na kifi to ya ga cin busasshen kihi ko kuma nama busasshe to a ci wanda yake a tsari ya fi a samakul yabis shi kihi busasshe ruba ma yurutu da'an yana yiwa ya farar da ko ya gadan maka da cuta in kana cin shi ƙala sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kulus samaka fa innahu yadhhabu bil hasadi ku rika cin kihi yana tahi da hasada cikin zuciya wata sahar jubinu hiliyatan talbasunaha kuma kuna fitar da abun kwalliya daga cikin gulbi wanda kuke dunga daurawa ko kuna saka tufafin ku istalafa malikun wa shafi'i to haga nan ba a ce maza ba ba a ce mata ba to tunda duk an haɗe to kaga kowa na yi amfani da su abun da ake hitowa na lulu'i da zinariya da murjani kai kawa da shi kai namiji mace ma ta yi kawa da shi alhilatu lati tulbasu al-lu'lu wal mur- wal murjan yace ah, kawa wadda ake kwalliya da ita ita ce lu'lu'i da murjani fali hadha aba shafi'i lirrijal da haka imamu shafi yace lu'lu'i da murjani wanda ake fito a cikin ruwa da sauran dukkan ma'adinai sun halatta ga maza sun halatta ga mata لأن الله من علينا بها da Allah ya yi muna bayanin cewa yana daga ni'imar da ya muna wadda ana iya muna faɗe ba dan Allah na da baiwa ba wallahu la yamunnu alaina bi shay'in haram Allah ba zai mana mannu ba da abin da yake haramun ne gare mu dan yana son ne mu gane ya hoyi muna ni'ima to inda ya haramta mana to ne bi an kai muna balle har a zo a yi muna cewa kuma an muna wa qala malikun مالك يجي إلا بس النساء يتمتع بها الرجال كأنه لبسهم إتعابها غانيبا أي إما تتكتي كولياتي كاو أي كي كجن دائبا إتبا إتلي تاسا باتا باغا ننكا لسيتا دوكو مجيبي لأكا ننكا أكي مكوليا to in ta sa kai ma ka sa kenan in ji imam malik da haka ta sa maka amma kai kan ka sa ga jikinka fal hadha manna Allahu ala rijal da haka Allah ya mannu da shi ga maza wal muradu an nisa amma dai mata Allah ka nuhi ba kai ba watar alfuluka mawakhira fihi wal tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun kuma zaka ga manya manyan jiragen ruwa suna kitar ruwa kuma iska guda ne ka kora su kuma banda wannan neman kayan kawa wadda tabtagu min fadalihi don ku nemi fadala Allah bin tijarati da fatauci yanzu kasashen turai da manyan kasashen duniya inda ba dan jiragen ruwa ba ba mu iya samun abun da muke samu na arziki jirgin sama bai iya doko abun da jirgin ruwa ka doko sai ai wata uku wata shidda ana loge ga jirgin ruwa ya biyo teku ya kawo kasar haga kenan dan ku nemi fadala Allah ta arziki da kasuwanci wala'allakum kuma ko cewa ku tashkuruna ku gode ma Allah bisa ga wannan ni'imomi nashi wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun har yau da Allah na bayanin ni'imomi waɗanda ya yi muna mu mutane la'allaku za mu gane kaɗaito Allah mu bauta mu Allah shi kaɗai wa alqafil ardi rawasiya kuma ya je wa duwatsu tsawabit kafaffi cikin ƙasa irin dutsen kwatarkwashi an tami da bikum don kan ƙasa ta dunga karkata da ku tana zuban muku da gini tana barewa kuna fadawa sannan kuma wajen alafiya alharin ya sanya manyan ƙoramu cikin ƙasa kanni kaga ban da Allah wa iya aje ruwa cikin ƙasa kuma ruwan nan ba su narke ƙasar ba bakin inda Allah ya tsaye da su iyakar su bakin nan ba su iya wucewa wasu bulan kuma ya sanya hanyoyi gare ku cikin ƙasa la'allakum ta ko cewa za ku shirya zuwa ga inda kuka nuhin zuwa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa alamatin kuma Allah sanya muku alamomin da kuka kawo hujja da su ku gane hanyar da za ku kamar duwatsu da rana kamar taurari da daddare da sauran irin alamomi ka gane ka kawo wuri kaza kuma daga ɗan wuri kaza ka yi wabin najmihum yahtadun suna shiruwa zuwa ga hanyoyin tahiyyarsu da kuma alƙiblarsu da daddare bin najmi da taurari afaman ya khaluqu kaman la ya khaluq afala tadhakkaru to duk ni'imomin nan da Allah ya lissafa duk halitta ta ne shi kadai ya halicce su shine Allah subhanahu wataala to yace ku zo da ku da duk abun da kuka gani da wanda ba ku gani ba duk halitta ce ce shi kadai ku zo ku bauta mai shi kadai to mi annakin bauta mai shi kadai a kawo wani abu a hada su wanda bai halicci komi ba mamaki ita ƙasa duk abun da dan adam ka bukata yana nan cikin ƙasa duk abun da haka bukata yana cikin saboda da nan ƙasar da sama to duk ƙasa bakin ƙasa ƙasa ce da mutum zai hita cikin yanayin ƙasa in ya sama bai dawowa da aka duk ƙasa ce duk abin da muke bukata yana nan ba sai an ce wani wuri an nemo ba to ko da wannan ba ku gode ma Allah subhanahu wataala ya ce abu man ya yanzu wanda ka halitta da ku da abubuwan nan da an ka faɗi kamar la ya khaluq yana zamuwa daidai da wanda bai halitta su ne gumaka har ya zama kuka halitta gumaka in ma halitta ce tunda ko ka sassaka ice ko ka sassaka me ku zo ku yi gunki kaga in ma bauta ce gunki dan ayi dole shi da muku bauta dan ku da uwayen gidan shi to yanzu kuna tara gumaka da Allah cikin ibada mi sun kai da sun yi wani abu to sai abin da sun kai ya bauta musu ba su yi komi ba afala tazakkaruna haza ba ku lura da wannan fatu nuna ku ba da gaskiya Allah dai gaba ɗaya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha lagafurur rahim wa in ta'uddu ni'matallahi da za ku dunga lissafa ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha ba ku iya gane iyakai yawan su la tazbiduha ba ku iya tsara su fadalan an an tudiku shukraha balantana hakku iya gode ma ni'ima Allah da ya muku dan abun bai da iyaka gane ma Allah ya maka ni'ima wata sabuwar ni'ima ce godiya ga wannan ni'imar ita ma wata ni'ima tana bukatar ita ma ta ta godiya sai dai kawai a dunkule ni'imar da ta samu gare ka ka tabbatar da cewa fadalun min Allah babu dole ganin dama ne na Allah ya maka ita to sannan kuma ka yi umfani da ita wurin bin Allah to an samu hamdu an samu shukuru inna Allah hakika Allah lagafurun mai gafara ne rahimun mai rahama sanda yake muku ni'ima tare da takaitawa korin godiya da kuma saba ma Allah wanda kuke yi amma duk da saba ma Allah nan da rashin godiya ku Allah bai hushi ya hana muku ni'ima ce a bai damu da ku ba alhamdulillah